الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بياهك آه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا رانا الصبر duk da ban ga sanarwa ba na cewa an ga wata ko ba a gani ba idan an gani zai zan ɗaya ga watan rabe inifani kenan ko ba a gani ba zai zamo talatin ga watan rabi'in al'awwal hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shekara 1443 wanda ya dace da shida ga watan shida ga watan shida ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da ɗaya da insha Allahu ta'ala kamar yadda muka gabatar jiya da daddare cewa wannan shine zagaye na hudu kenan a tsarin karatuttukan da muka fara kusan wata takwas a yanzu da suka gabata wanda karatu ne asali kamar yadda na ɗan yi bayani a jiya na zaure wanda ya kunshi karantar da ulumul ala da kuma algaya ita karan kanta a wannan tsari kamar yadda na faɗa jiya asali a ce kullum ana yi to saboda haka duba da cewa ba zai yi haka ɗin ba saboda yanayin masu karantarwa da kuma masu ɗaukar ilimin kowa uzuri ya yi mai yawa kama in ba haka bacci baya ne a cewai daga wata ko wata biyu sannan ake karatu ba gaba manka ce ba bayan manka ce da asali wannan karatun kullun ai kullun ai kullun ai haza huwa al'asu wadda shi ne asalin karatun zaune sato amma tun da hakan ba zai yi ba shi yasa aka yi amfani da ɗan abin da aka samu na duk wata-wata ko kuma abin da ya kama da wannan ya yi a ce ba a yi gaba ɗaya amma kan mu ɗauka wai kamar gaba ne muka ci a asalin tsarin mun canza shi kuma mun mai da shi baya kuma mun ragu sau da haka duk tunanin da za a yi a yi ƙoƙari a koma zuwa ga asali ba wai a sake barin asalin kuma a ƙara ba gaba ba na fatar muna fahimta rai shi ne asalin karatun zaure duk wanda ya san karatun zaure haka yake kullum yi ake yi kullum yi ake yi to inda ya hammunce karatu ne za mu yi na zaure so to kaga ba zai a ce daga wata ko wata biyu sannan za mu yi ba in ko muka yi haka to ba za mu samu cimma babban manufar da muke bukata ba shi ne na a samu ɗalibai ko a samu abin da ake kira da at-ta'assilul ilmi at-ta'assilul ilmi saboda haka babu shakka mun yi rauni kwarai da gaske kuma babban rauni shi yasa karatun ana yi kamar ba a yi ya kasa taruwa to muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ƙara ara mana lokaci mu koma zuwa ga asalin abinda mun ka gada daga magabata can da in ma ka gaba a yi karatu ba a sati to rana biyu ne rana alhamis ko ranar juma'a su ma za a samu littattafan da ake yi wasu na sa tafsiri wasu na sa kitabu ashifa ta alƙadu iya ko wani littafi ne makamancin wannan to amma mu yanzu kaga ba haka bane ba haka bane yanzu da an yi kwana biyu an kawo da shi ke kuma a ce wai sai wani lokaci a sake da to wannan ba karatun zaure bane yana da kyau mu san da haka karatun zaure kullum ai kullum ai kullum ai kullum ai to Allah ya tausaya mana to shi ke sa za ga shekara biyu shekara uku in ka ba ilimi wannan lokaci sai ka ka zama malami sun isa ne kana da zakai shekara uku sun wadatar da kai insha Allah ta'ala amma in za mu yi ta tahiya haka to shi ke sa sai ka ga wala Allah an shekara biyar an shekara goma eh ba a samu abin da ake bukata ba to Allah ya tausaya mana don abin da ya kamata a faɗa jiya mun faɗa insha Allah za mu fara da littafin alfiyatu tauhid inda dama sun ce a tauhidu awwalan kuma shi ne al'adar da muka fara duk sanda muka zo mukan fara da tauhidi saboda shi ne asali ko je karatunmu mun faɗa wa afdalul ulumi asuluddini wa fadluhu ya zaharu yau mafificin ulumu gaba ɗaya a shekwa abdullahi ya ce shi ne asuluddini shi ne tauhidi kuma falalan tauhidi yana bayyana ne ranar tashi alkiyama don ba ba ibada ta kai ilimi nauyin lada babu ta kuma wannan shi ne darasi na goma a wancan karatun mun tsaya darasi na tara a baiti na 234 yau za mu tashi farkon baiti na 235 da mali yake cewa sunan mai littafin gashi na an rubuta a shaikhu walidu bin rashid a sa'idan hafizahullahu ta'ala yana nan laransa har yanzu allah ya ƙara masa lafiya mali ya ce وهنا قواعد جم وهنا قواعد جمة وكثيرة في الكفر قررهن أهل السنة فالكفر حكم الشرع ليس لنا به من مدخل بل بالدليل الثابت والكفر بالأوصاف والأعمال لا تجعله تجعله تجعله للأعيان دون تثبت من شرطه أيضا وفقد موانع وبيان ذلك في شروط ستة عقل بلوغ هذا عقل بلوغ هكذا علم كذا مع قصده لا مخطئا بإرادتي مع نفي تأويل وهاذر يا فتى تكفير شخص بالهوى والظنة تو أقول جي سبو ربا مدلوك تشيما يوا dama muna nan cikin babban babi da yake bayani akan tauhidu al'uluhiyya wannan babi ne mai faɗi shi ya sabala ya yawaita bayani a kansa saboda hatta zamanin ƙwarai shawa cikin shi ake rigima kamar yadda sheikh muhammad bin abdullahabu ya faɗa cikin littattafansa tauhidul rububiyya a zamanin laraba babu ishkali a kansa sosai zan sun tabbatar da shi amma inda rigimar take shi ne ta Allah da ibada to kuma har yanzu za a ga nan na rigimar take da shi da tauhidul asma'i wasu sifati wanda shi ne babi na gaba to idan ka fahimci wannan babi ka fahimci na gaba to za ka ga tauhidinka ya yi kyau saboda shi tauhidin rubu- eh, uluhiyya haƙƙi ne na Allah kaɗaita Allah da ibada so to duk sanda ka juyar da wannan ibada zuwa ga wani Allah wannan shi ake kira shirka shi ake kira shirka ko kafirci komi ƙanƙantar wannan abu a wannan kenan to yanzu abinda za mu karanta su ne ƙawa'idu takfiri ƙa'idodin kafirta wanda ya kafirci shin yaushe ne za a ce wani kafiri ne wannan ƙa'ida ce muhimma jiddan saboda wannan ƙa'ida da yawa daga cikin alkhawariju da wasu ma masu jingina kansu zuwa ga ahalus sunna wal jama'a sun zame daga wannan ƙa'ida sau da haka nan take sai ka ji an ce ai wani kafiri ne ai ya kafurta ai ya yi ridda to akwai ƙawa'idu wanda jimlatan in an tattara su za su iya kai san goma sha hudu sai sun tabbata ne sannan za a ayyana mutum za a ce wani mai suna kaza kafiri ne amma in ba su tabbata ba in ka kafirta shi to kanka kalmar za ta dawo kamar yadda hadisai suka tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda mutum ya jefe wani da kafirci kuma shi bai cancanta da kafircin ba to za ta dawo inda ta fito kuma wannan ba wai sai kafirci ba hatta ba da attabade da attafsi bid'antarwa ko fasikantarwa duk ƙa'idodin ɗaya ne ba a cewa wani ɗan bid'a ne ba a cewa wani fasiki ne sai an samu shurutu sai sharuɗa sun tabbata akwai ƙa'idodi domin akwai bambanci tsakanin alfa'ilu wal fa'il aiki daban mai aiki daban ta yi abinda mutum ya aikata kafirci ne a ba lalle ba ne shi ya kafirta saboda ba a samu shuruto ba na ɗaya kenan sannan akwai bambanci tsakanin at-takfiru bil awsaf wal a'mal wat takfiru bit ta'i akwai bambanci tsakanin ka ce aiki kaza kafirci da kuma wane kafiri ne cewa aiki kaza kafirci ne wannan ba takfiru ta'ayini bane aiki kaza misali sujuda ga wani Allah ridda ne kafirci ne shirka ne masalan eh bokanci kafirci ne da makamantansu a ba lalle bane kuma a samu wani dan yayi sujuda ga wani Allah kuma ya kafirta amma shi aiki yana dan kafirci to wannan shi ake kira da at-takfiru bil awsaf wal a'mal eh shi wannan abin da kawai yake bukata subutun nas wa dalalatun nas ala hadhal kufr in an samu nassi nassin ya tabbata sannan kuma ga hukuncin ya tabbata to zaka ce aiki kaza kafirci ne shi sharadin sa nassi ya tabbata sannan a samu dalala na kafircin cikin nassi amma shi a takfiru bit ta'ayini shike da sharuɗa ya kawo guda shida sannan akwai mawani'u su ma guda shida ne in ka haɗa sha biyu akwai waɗanda bai ambata ba ƙarshe za mu kawo su to saboda haka da babin bid'antarwa ko fasikantarwa da hukuncin ɗaya ne mutum ta yi ya yi bid'a shi hukunci yana nan zamansa bid'a amma shi ba ɗan bid'a ba ne to da yawa wasu sun jahilci wannan ba sa bambancewa tsakanin at-tabdi'u bil awsaf wal a'mal wat tabdi'u bit ta'yin in ayyana wani in ce ne mai suna kaza in hau mimbari in ce ai dan bid'a ne to wannan sai an samu sharuɗa ko da ko yayi bid'a sai an samu intifa'ul mawani haka nan shi ma kafautawa haka nan fasikanci mutum zai iya shan giya kuma bai zan fasiki mutum zai iya yin zina kuma bai zan fasiki ba saboda babu shurutu don kaka ce a duk wanda ya kafirci kafiri ne suna cewa la talazuma bainal fi'il wal fa'il ba talazumi tsakanin wanda ya aiki da aiki in ka samu mutum ya yi bid'a ko ya yi kafirci kila ya ɗaura laya ko ya yi alhukumu bai gairi ma an zalallah masalan to sai ka duba in an samu sharuɗa sai a kafurta shi shi yasa malamai suka ce a takfiru wata bude aiki ne na malamai ba aiki ne na tullabul ilmi ba kai ɗalibin ilimi matsayinka ba ka da ahaliya na cewa wani ɗan bid'a ne ba ka da ba ka da ahaliya cancanta na cewa wani kafiri ne ko mushriki ne ba ka da haƙƙi ne na malamai kuma ta hanyar shuruɗu ɗin da za a kawo za ka ga cewa ba hanya ce ta kowa da kowa ba amma yau kowa bid'antarwa yake yi wanda kawai ba na son shi da ya ɗan yi abu ya ɗan yi wani abu na sufanci ko ya faɗi wani abu sai in ce ai ɗan bid'a ne wannan ba hanya ce ta ahlus sunna wal jama'a ba hanya ce ta yan bid'a su ne al su adda wannan hanya ɗin ta yi shi mai yi ya sani ko bai sani ba da wannan babu yana da haɗari kwarai da gaske in mun zo wa'azi to mu dinga bambantawa aiki kaza kafirci ne aiki kaza bid'a ne kaza da kaza wannan daban sunansa at takfiru bil awsaf wal af'al ka ambaci sifa kaza ka ambaci aiki ko wasu ayyuka wannan ba ta ayini bane dai nassi ya tabbata kuma nassi ya tabbata cewa sujuda wa ganin sujuda ga wani Allah shirka ne amma duk wanda ya wa wani sujuda ya yi shirka la za mu ji cikin sahabbai ma an samu waɗanda suka wa annabi sujuda amma ba su kafurta ba to wannan shi ne malam ya gitto da shi a wannan fasili Allah ta'ala ya saka masa da alkhairi sai ce wa haza قواعد sai a bar shi mamnun ɗinsa mina sarraf ba juya shi za a yi ba za a ce wa haza ƙawa'idun wa haza ƙawa'idu ka ce ƙawa'idun baitin zai kalli wannan ƙawa'idu wasu ƙa'idodi ne jammatan masu tarin yawa wa kasiratun ko ko jammatun ko kasiratan duk dai al'irabi yana iya ɗauka to jammatun masu tarin yawa wa kasiratun kuma masu yawa fil kufri dangane ga kafirci ƙarrara hunna ahalus sunna wanda ahalus sunna su suka tabbatar da su inda kai da gaske ahalus sunna ne eh to ka zo ga abin da magabatanka sun ka tabbatar sai ka bi a kai ko sai ce na farko ƙa'ida ta farko wannan tana da muhimmanci wagga magana da zai yanzu falkufru hukumu shari'i shi kafirci ko kafirtawa hukunci ne na shari'a ba wai na son zuciya ba a'a hukunci ne na shari'a laisa lana fihi min madkhalin min madkhalin wata mashiga laisa lana bihi bata zamo gare mu ba dangane da kafirtawa ko mu ce kaza kafirci ne kowa na kafiri ne wannan hukumin shari'i ne in ka san ba ka da hukunci na shari'a to karka ce ka za kafirci ne ba in ba ka da sharuɗa ko dalilai karka cewa ne kafiri ne saboda hukunci ne na shari'a ba wai ai an ce duk wanda ya gara ma ya kafirta kowa sai kafirai su yi yawa kawai da zaran ban son ka in ce kafarta billahi ka kafirta wancan ma in bai so na shi ma ya kafurta ni ko in ce kai dan bid'a ne kai ma in baka so zaka ce ni ma dan bid'a ne to amma hukunci ne da shari'a zamu ji dalilai aka haka insha Allah ta'ala saboda haka bal ba haka ba ana kafirtawa ne ko a ce kaza kafirci ne bidalili sabit da dalili tabbatacce je mu yi bayani akan ta'rifud dalili ko ma huwa ad-dalil lughatan wa silahan أقسام الدليل كو دلالة الألفاظ duk mun faɗa jiya saboda haka ba duk wanda ya kawo dalili shikenan eh ya gama bala suna cewa malaman usulul fiqh wa laysa kullu dalilin yakunu al-istidlal bihi sahihan eh ba duk wani dalili wai hujja a ƙarƙashin sa take ingantacciya ba zaka iya kawo aya amma baka da hujja a ciki baka da dalili ita ayan tana nan matsayinta na aya amma kai baka da hujja zaka iya kawo hadisi tabbatacce amma ba hujja bane akan abin da kake son ka tabbatar hmm? to sannan shi dalili kashi-kashi ne akwai annasu eh mai bayani a kansa cikin nazmul warakat ko annas sannan akwai al-zahir akwai al-mu'awwal wannan duk aka samu dalili to sai dalalatul alfaz su ne muka faɗa jiya wa'anda ake iya fahimta a fitar da hukunci ƙarƙashin nassi ibaratun nas isharatun nas sannan dalalatun nas sannan iqtida'un nassi sai mafhumul muhalafati sune guda biyar duk sanda aka kawo aya ko hadisi to hukuncin da za a fitar daga gare shi ba zai fita daga wayanga abubuwa guda biyar ba ba zai fita daga wayanga abubuwa ko dai ibara ko nassi ishara yake yi ko dalala ko kuma iktiba'un nas nassin yana hukunta haka ta fuskar luzumi ko kuma mafhumul mukhalafa to mai son ƙarin bayani dai yana iya sauraron gabatar waje insha Allah ta'ala to wannan kenan sannan sharaɗin kawo hujja sai ta tabbata wa sharɗu fin naqali sihhatu sanad li shari'in min ghairi qadihin warat kamin ka ce Allah ya ce ka bincika ta tabbata ba riwaya ba kira'a ce shazza ba don ba a hujja da riwaya shazza sai in riwaya ce mutawatira shine ma'anar sihhatu sanad Allahumma sai dai in ana son ayi tafsirin wata kalma ce a babin tafsiri to nan ne wasu sun ka halatta cewa ana iya kawo riwaya shazza wadda ba mutawatira ba amma tabbatar da wani hukunci alhakum shar'i to wasu malamai sun kace sai an samu qur'ani ko kuma aya sai ta zama mutawatira hmm yawa to yadda suke cewa shi qur'ani ba a magana siha ba haka bane ana magana ba da akwai riwayoyi akwai littattafai da malamai sun ka rubuta a ƙira'atu shaza suka yi bayani a kansu akwai su a cikin ƙira'o'in abdullahi ɗan mas'ud ubayi ibn ka'ab da makamantansu alhassan albasari duk suna da riwayoyi ko ƙira'o'i wayanda suke ba su kai ga haddin tawaturi ba ba su kai ba yanzu kamar ubayi ibn ka'ab alƙunutu ɗin nan da ake karantawa a sallah a mushafinta a mushafin shi aya ce ko ayoyi ne guda biyu cikin ayoyin alkur'ani shi ana shi fahimta to kaga ba za ka ɗauko min addu'a alkunutu ka ce ka kawo min aya ba saboda ka ganta cikin mushafin ubay ibn ka'ab a mushafin abdullahi dan mas'ud suratul nasi da suratul falak ba sa laisa ta fil qur'ani ba ƙur'ani ba ne inna huma a zikirwar du'a kawai su addu'o'i ne shi yasa a mushafin abdullahi dan mas'ud babu wa'annan surorin guda biyu shi a wuri ne ba ƙur'ani ba ne so da haka in ka ja suratun nas a wurin shi ko bai bin mushaf nashi sai ce a baka kawo ƙur'ani ba eh su to mai son ƙarin bayani ya samu kitabul masahif na al'imamu abu dawud duk ya yi bayani a kan wannan mushafin wani mushafin wani mushafin wani akwai kaza mushafin wani babu kaza mushafin wani kaza to ashe kaga ko alƙur'ani sai an samu sihhatu sanad ma'anar sihhatu sanad at-tawatur tawaturi mun yi bayani akan at-tawatur a layin hadisi shi kuma wannan abu ne sananne eh ba a istilali da mi da hadisi zaif to Allah ya samu fahimta ƙa'ida ta biyu wal kufru bil awsafi wal a'mal kafirci ko kafirtawa ta fuska ambatun sifofi sifan aiki kaza ko ta fuska ambatun ayyuka kamar ka ce wanda ya yi kaza wanda ya yi kaza to la taj'aluhu karka sanya shi lil alil ayan daidai da at-takfiru bil ayan wani mai suna kaza wani dan gari kaza kafiri ne la shine abin da ni ishara zuwa gare shi akwai bambanci tsakanin kafirtawa da sifa ko aiki da kuma cewa ne kafiri ne yana da kyau a fahimci wannan saboda haka in mutum yayi kafirci to sai a koma a kalli shuruɗu ɗin da zai kawowa sun tabbata sannan a dubi intifa'ul mawane an gani abinda ka hana a kafirta mutum sau da haka ba guda ba ne shi a takfiru bil ausaf dalili biyu yake bukata na farko subutun nas na biyu dalalatun nas alal kufur in an samu waɗanga abubuwa guda biyu to za ka ce aiki kaza kafirci wannan a takfiru bil awsaf wal a'mal amma a takfiru bil a'yan to shine zai faɗaɗa bayani a kansa yanzu yake cewa la taj'aluhu lil ayani duna tasabbut ba tare da wani dalili ba ba tare da dalili ba shine at tasabbut eh mana in za ka ayyana mutum ka kafurta shi to ka tabbata akwai hujja akwai dalili mai dalilin sai ce min shartihi aidan na tabbatuwar sharaɗinsa kuma shi ne cewa wani ɗin kafiri ne akwai sharuɗa wa faƙadu mawani'i kuma a rasa mani'i abinda an mani'i ya yi kafirci amma ga wani abu ya hana ya kafurta eh to abai wannan ba duk wanda ya aikata kafirci kafiri bane la ba duk wanda ya shirka mushriki bane ba ba duk wanda ya bid'a dan bid'a bane amma in nasi ya tabbata kan cewa aikin shirka ne aikin kafirci ne aikin bid'a ne to za a ce aikin da ya bid'a ne amma shi za mu dibi shuruɗu za mu dibi kuma mawani'u to su alkhawarij sun ce a su ba su da shuruɗu ba su da mawani eh kullu man fa'ala kufran fa huwa kafir kullu man fa'ala bid'atan fa huwa mubtadi kullu man fa'ala fiskan fa huwa fasiqun wannan su a wurin alkhawarij ke eh to in kaga mutum na da usulubi irin wannan to can wannan makaranta ya ɗauko wannan karatun ba makaranta ahli sunna ya ɗauko shi ba sau da haka a daina hawa mimbari ana kafirta mutane in ka hau mimbari ɗauko ayoyi da hadisai waɗanda suke bayani akan ayyuka kaza da aiki kaza da siffa kaza kafirci sai ka tsaya nan amma maganar ka ambacewa ne la aiki ne na ulama to kai sai ka duba kana cikin malamai eh to ba ka ciki me kai ka shiga gonar malamai eh saboda sanin gari ko to Allah ya sawwaka wa bayanu zalika bayanin waɗannan sharuɗa da mawani'u fi shuruɗin sittati za su zo ne a kan sharuɗa shida ginan su shuruɗu takafir shida ne mawani'u ɗin ma shida ne kowane sharaɗi yana ɗauke da maniyi kaga shidda ga shidda sha biyu kenan ko to sai ya ce sharaɗi na farko aƙalun hankali duk wanda ya kafirci to sai Allah labe hankalinsa eh duk wanda ya bid'a sai Allah labe hankalinsa duk wanda ya fasikanci sai Allah labe kwakwalwarsa ta yi bai da lafiya ko ba a samu fi zahir zaka ganshi kamar lahiya lau yake amma kwakwalwa ta to sai mun kalalabi kwakwalwa ce likitoci suka tabbatar mu da cewa yana da matsalar kwakwalwa to bai kafurta ba bai kafurta ba eh bai kafurta ba saboda an samu sharadi sannan kuma akwai mani sharadi shine al'aqalu hukunci na tabbata ne in mai shiya in akwai hankali in akwai hankali mani'i shi kuma shine aljununu hauka duk wanda ya abu cikin halin hauka to ba a hukunci kansa mahaukaci ne saboda hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama cewa an ɗauke alƙalami daga mahaukaci to ƙarƙashinsa aka fitar da wannan ƙa'ida kuma hauka kala-kala ce don kaka ɗauka sai mai bugun mutane shi ɗaya an mahaukaci ko cikin waɗanda ake hulɗa da su inda za a yi awon ƙwaƙwale to da yawa waɗanda likitoci za su tabbatar da cewa mahaukata ne mahaukaci kake tare da shi kuma kai da ganin al'amuran wani da ganin yadda yake abubuwa kasan za ka ja da cewa bai haɗu ba eh to sharaɗi na farko da mani insa sai ya ce na biyu bulugun balaga eh in yaro ya ɗaura laya ko yawa malaminsa sujuda bai kafurta ba saboda an ɗauke mai alƙalami sharaɗin kafurtawa shine albulu eh kenan banda ƙananan yara don mun karanta can a usulul fiqh cewa babu takalifi na ainihin alwujub ko da attaharim da kuma alkaraha ala da kuma alwujubu da attaharim alkaraha takalifin yana hawa kan yaro saboda haka makaruhi yara ma sun shiga su ma sun shiga mani'insa shine asigaru kurciya eh in an ka sami mutum ya yi abu sai a kalla shin baligi ne in ba baligi ba ne to karka kafurta shi eh karka ce a yaro ga ya can na gan shi da laya na gan shi wurin boka saboda haka kafiri ne la ba kafiri ba ne amma abin da ya yi shi ne kafirci to nan shi ne wasu ba sa tantancewa abin da mahaukaci ya yi na shirka shirka ne abin da ya yi na kafirci kafirci amma shi laisa bi kafirin saboda babu shari'a eh to sai ya ce na uku haka za ilmu sai ilimi shi ne al'ilmu bi annahu kufurun ko annahu shirkun ko annahu fiskun duk wanda ya abu amma ya jahilci hukuncin cewa abin nan kafirci dai ko shirka ne to laisa bi kafirin shi jahili ne bai yi karatu ba shi abin da ya ɗauka a wa mutum sujuda girmamawa ne so da haka yana tawa sai yawa babansa ko malaminsa to laisa bi kafiri saboda ya jahilci ko abin da ya ɗauka a rataye laya ai kariya ne saboda an ce wai ka tsayu ga kanka eh gani ko? to wannan ke sau haka in mutum ya yi kafirci ko ya yi bid'a ko da malami ne don ba sharaɗi ne don kana malami zan komai sai ka sani ba to sai an lalaba za a iya samun malami cikin tahiyar sunna sai ka ga ya aikata bid'a akwai su al'amsalu kasira eh ba ma ta'ayini da mun ba da misalai to amma ba za mu kafirta su kuma bid'antar da su ba sai in muna da yaƙinin sun san abin bid'a ne ko shirka ne amma sun yi da gangan amma in karatunsu ne bai kai ba to ba za a kafirta su ba za a kafirta su ba za a ce mushrikai ba ne ba za a ce 'yan bid'a ba ne saboda mi ilimi shi kuma kishiyarsa aljihal shi ne mani shi kuma hujja kamar hadisin nan mashuri hadisin anas ina jin ko abu huraira na mutumin nan da ya tara 'ya'yansa ya ce in nin mutu to ku tara gawa ta ku ƙone idan kuka ƙone wannan tokar ku raba ta biyu rabin ku sheke a gulbi a teku rabin kuma ku sheke a iska ta yi Allah ba zai samu iko a kaina ballanta na yi min azaba bayan ya haka ya yi musu wasiya da ya mutu ko suka zartar da wasiyan mahaifinsu sai Allah ya haɗa halittarsa Allah ya ce mishi me ya ɗauke ka yin haka sai ce khashiyatuka ya rabbi tsoronka ina jin tsoron haɗuwa da kai a nan kafirci biyu ya yi amma daga ƙarshe sai Allah ya ce to an yafe ma shiga aljanna kafirci na farko inkarul ba'as ya yi inkarin tashi alkiyama za'aman lazina kafaru allan yub'asu a gani ya kafurta sannan kafirci na biyu kuma shine inkaru qudratillahi subhanahu wata'ala wallahu ala kulli shay'in qadir yayi inkarin wannan saboda yana ganin an yi haka Allah bai da ikon sake mai yadda shi su to amma malamai suka ce bai kafirta ba li'annahu jahilun li'annahu jahilun ka duba kafirci ne lokaci guda amma saboda shi jahili ne shi yasa Allah bai bai azaba ba saboda wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasulan to shi saƙon manzo bai zo mai ba ba a kafarta mutum sai in ilimi ya zo masa to shi yasa wannan babi yana da haɗari ga masu da'awa kaza ma qasdihi sharadi na hudu shine sai an samu nufi niyya ta yi mutum ya aikata shirka amma ba shirka ya niyya aikatawa ba ba ita a cikin niyyarsa ba eh kila sabaqul lisani aka samu ko wahami da makamantansa shi kuma kishiyarsa al khata'u kuskure shine mani so da haka in to kaga wannan sirri ne to shi yasa in mutum ya bid'a sai an tattauna da shi don ta yi shi ba bid'a ya ni ya aikatawa ba amma aikin bid'a ne kuskure yayi to idan an samu kuskure ko ba za a bid'antar da shi ko a kafurta shi ba kamar hadisin can na lallahu ashaddu farhan to kaga daga ƙarshe ya faɗi wata kalma ta kafirci ko lokacin da Allah ya kawo mai dabbarsa da abincinta da komai saboda tsananin murna sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana rabbuk aga sai ya kalbi madadin Allahumma anta rabbi sai ya ce Allahumma anta abdi wa ana abduka sai ya ce wa ana rabbuk sai manzo Allah ya ce akhta a gani akhta min shiddatil farah kuskure amma kaga ba a kafurta shi ba ba ce kafiri ba ne kun fahimci ƙa'ida ko amma abin da ya faɗa mine ne kafirci ne bi ijma'il ulama wannan kenan to sannan ya ce la mukhti'an banda in yayi abin bisa kuskure in ya tabbata kuskure yayi to ba za a kafirta shi ba amma shi laifi yana nan laifin sai a ce to abinda ka yi kafirci ne abinda ka yi shirka ne abinda ka yi bid'a ne amma kai baka zamo dan bid'a ba baka zamo dan bid'a ba to yau misali in ka koma layin yan ɗariƙu da layin yan shi'a hmm? shi yasa za ka ga in muna karatu ba ma cewa wani a ɗariƙa kafiri mun zo muna raddi sai wani ya bugu waya ya ce to malam an karanta maganganun shehu ibrahim kuma kun tabbatar da cewa kafirci ne abu mu ji kun ce shi kafiri ba ne an karanto kaza an karanto kaza an karanto kaza an karanto kaza kuma dukkanin su kafirci ne amma har yanzu ban ji ka ce shi kafiri ba ne a daina saurare littattafansa a daina kaza kaza da sauransu ce akwai dalili dama ba a kafurtawa ahli sunna ba sa kafurtawa sai an samu iqamatul hujja nace mai yanzu ai shehu ibrahim bai duniya shekararsa 46 da rasuwa su to kaga da na haɗu da shi na yi mai ardin wa'annan hujaju da wa'annan maganganun ya yi ikirari ya tabbatar to wannan sai in kafurta shi amma yanzu baya duniya ban san ya ta yiwu kame ya mutu ma ya tuba mu yanzu muna magana ne akan abin da ke cikin littattafansa ba muna magana ne akan kansa ba saboda akwai mabiya ne da suka yi riko da su ni ce to ban yi masa iqamatul hujja ba to don me da zan kafirta shi amma abin da ya faɗa da magana kaza da magana kaza kafirci ne sai ya ce to na fahimta mala to ka gani to ka fahimta ko sai na bashi misali ni ce mai kaga sheikh abubakar mahamudu gobi rahimahullahu ta'ala da yake ya rayu da shi kuma sun haɗu kuma sun tattauna da aka yi masa fatawa kan shehu ibrahim yau sai ce kafiri ne sai ce fi ma ta bayyana li ko indi bisa ga abin da ya bayyana gare ni shehu ibrahim kafiri ne nice to kaga shi ya masa iqamatul hujja nice me kuma abin da ya sa don karkace to me yasa ba za a ɗauki fatawar shehu ibrahim ba eh sai mu ce to ai shi ba kafiri ne tun daga shehu abubakar ba mu dugumi ya kafirta sai ya ce maka a abinda malamai na sunna suka ce a takfiru bil ijtihadi yalzamu sahibahu eh in kai ijtihadi ka kafirta mutum to hukuncin ya takaita gare ka bai shahini ba za mu karanta saboda haka a shehu abubakar mahamudu gumi rahimahullahu ta'ala ijtihadi yayi shi yasa ya ce fi ma ta bayyana yi eh da haka dai ya ce wallahi ba lalla fahimta kasa iri yan zafin kan nan ne yawwa kawai su son ɗaya suka yi a yi ta jefa jefa musu kaulasa kai shi wuta kai shi wuta da Allah ya zawaka Allah shi mu da rahama ina ba kun fahimci ka'ida kun fahimci bambanci ko sau haka zan iya buɗe kitabu jawahirul ma'ani mabulugil amani in karanta abubuwa in ce duk kafirci ne ga sunan ciki ahmadu tijani ya ce duk hukuncin da allah ya cikin jawahirul ma'ani duk hukuncin da allah ya a mujalladinsa na farko to wannan hukuncin ba zai zo ga halittu ba sai ya biyo takan waliyi sai ya biyo ta kan gausi sai gausi ya sa hannu saboda haka auren da kai ai kaya aure ko to sai da gausi ya sa hannu kana da yaya sai da gausi ya sa hannu aga haza kufur ne amma ahmadu tijani kafiri ne eh babu iqamatul hujja ni ban tsayin masa da hujja ba ban tsaye masa da hujja ba in kuma ka ce e an samu wasu a zamanin su sun kafurta shi ijtihadi suka yi in na ga dama ina iya in hau ijtihadin su in na natsu da su in na ga dama kuma ina iya cewa bai yarda da ijtihadin su ba amma bai lizince ne ba amma wannan magana kafirci ce kun fahimci bambanci ko to saboda haka in kana son ka kafirta mutum ya aikata kafirci je ka same shi sai kun zauna kana son ka bid'antar da mutum zai ku zauna ka kawan mai da shubha kai masa iqamatul hujja sannan daga ƙarshe abinda sakamako ya bayar sai kai hukunci Allah ya sawaka sai mala yace bi iradat sharadi na shida sai an samu irada abinda yake nufi da irada nan shine al-ikhtiyar zabi ma'ana da zabin kansa yayi abin kishi yasa shine al-ikrah hmm hagan illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman duk mutumin da aka tilasta masa yayi kafirci to ba kafiri bane saboda babu sharaɗi kuma akwai mani ko babu saboda babu al-ikhtiyar babu zaɓi ba da zaɓin kansa yayi ba cilasta shi aka yi kamar arna ko wasu azzalumai su kama ka su ce ai sai ka zagi annabi ko su kashe ka ko sai ka zagi Allah masala in ba ka yi ba za su kashe ka to illa shi sharaɗinsa duk abin da ka faɗa kada ya zauna a zuci shi yasa ya ce wa kalbuhu mutuma'innin bil iman za ka faɗa ne bi hasabi zahir eh amma abin da a cikin zuciya ya saba ma abin da ka kame ka faɗa eh na biyar ke da ko to gane shidda mai mahimmanci wanda shi kuma za ka galibi layin malamai yake ma'ana fi ta'awilin kuma sai an samu nafi ta'awili abinda ake nufi da ta'awili shine yayi kafirci amma sai ya ba kafircin wata ma'ana eh wadda za ta hara a kafirta shi sai ya ba shi wata fassara sai ya ɗanyi wani ta'awili wanda zai makale zuwa gare shi kamar mu'azu bin jabal radiyallahu ta'ala anhu lokacin da bayan ya yi tafiya ya dawo ya ga abin da ake wa manya-manyan arna na girmamawa na sujuda da makamantansu sai ce to in ne za a wa malamai haka ai ba wanda ya kai darajar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya fi cancanta a yi a yi ma wannan girmama yana dawowa kawai sai ya yi wa annabi sujuda ya gurfana ya gaida annabi shi ne sujudan da ya bago shi ya ɗora a ƙasa sai ya gurfana ya gaida annabi sallallahu alaihi wasallama dama da ruku'i da gurhani da alinhina duk sujuda ne a lugar larabci wadda baba sujjadan a gani ko eh سجدا أي منحن منحني حين الانحناء منحنعين ku shiga ta ƙofar kuna masu sun koyar da kai domin addukulu a filbabi sujjadan la yumkinu in ana nufin ɗora goshi ga ƙasa to ka aza goshi ga ƙasa zai yi a yi tafiya? to shi yasa alinhina sun koyar da kai ko ruku'u duk sujuda ake kiransa to da yayi wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma haza ya mu'az me wannan ya kai mu'az sai ce ai kaji kaji kaji kaji kaji kaji sai ce law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha min 'izami haqqihi 'alayha saboda haka daga yau karka saba a wasu ruwayoyin sai ya ce da shi da a ce ko da ka dawo ka isko na bar duniya ka samu kabarina za ka wa kabarina haka ya ce la ya ce to izan falatafa to karka aikata kaga fa'ala mu'azu haza ta'awilan tawili shi yasa annabi bai kafurta shi ba duk da abin da ya kafurce amma duk wanda ka gurhana da niyyar girmamawa gare shi ka yi kafurci amma annabi bai kafurta shi ba sai yi masa uzuri saboda bayanin da ya yi tawili don mu'azu malami ne a to mutumin da za a tura a ce je kawa kiristoci wa'azi kaga ai malami ne to tawili ya yi to idan malami aka samu ya aikata kaza eh to ba za mu kafurta shi ba kawai misali zan ba ku mutum ya faɗi wata magana Allah ya kiyaye a janibin ubangiji ko janibin annabi sallallahu alaihi wasallam wannan magana tana iya ɗaukar ƙasƙanta annabi kuma ana iya mata tawili a cewa a ba haka ba ne kawai mutum yana wa'azi ya ce to in na yi wa'azi an ƙaryata ne ai annabi ma an ƙaryata ko ba sa faɗan haka to wagga magana akwai inda za ta iya zama wa kafirci shine in ya zan kaya ne don ka kaskanta annabi kina annabi ma shi ma ai ba kowa na ba dan an yi mai irin abin da an ko kuma kayi don ka nuna matsayinka a amma in kayi ne kawai don ka bayyana ma mutane ai abinda an kai min ba illa ba ne ba shi ka nuna cewa ba kan gaskiya nake ba saboda magabata na ma an yi min to in ya faɗi wannan sai a ce to haza ta'awilun ka samu mahita baka kafurta ba amma in ya faɗa don ya nuna matsayin kansa ko kuma ya kaskanta annabi to suka ce wannan kafirci ne kuna fahimtar wannan zakewa da kyau ko? to sai a kula da wannan na? to saboda haka kishiyar ta'awili shine ko kuma mani'insa shine adamu ta'awil wannan galibi ya fi shiga layin malamai sai kaga sun yi wani abu an tambaye su sai su faɗi to sai dai ba ko ne tawili kuma yake sa'igun ba ba ko ne tawili yake karɓaɓɓe ba sai in ya zan abin da ya kawo nassin ko aikin yana iya ɗaukar haka amma in ya zan lamin ƙaribin wa lamin ba'idin abin da ya faɗa babu alaka da abin da ya yi wannan tawilinsa fasidun ghairu mu'tabar ba za a yi la'akari ba za a yi la'akari da shi ba Allah ya taimaka to sai ce wa hazir saboda haka ka yi hattara ya fata ya kai saurayi don galibi za a ga samari su adda zafin kai ko ba haka ba ta shi zabali ya ce ka yi hattara ya kai saurayi takfira shakhsin kafirta wani mutum bil hawa da son zuciya kawai eh me ma'ana bil hawa baka da dalili yanzu kun ga ya ambata mana eh shurutu guda shida aqalun bulugun ilmun qasdun iradatun ko ta'awilun su ne guda shida tare da kishiyoyinsu kishiyar akal shine aljanun kishiyar mani'insa shine aljanun mani'in balaga shine as-sigaru mani'in al-ilmu shine al-jahl mani'in al-qasd shine al-khatar mani'in al-irada shine al-ikrah mani'in ta'wil shine adamu ta'wil in ka hada sun zamo sha biyu kenan sannan suka ce a samu kuma dalili tunda can baya karku manta ya ce mai hukumar shari'i sai an samu dalili na biyu kuma dalalatun nas shi dalili ya zan yana bayyanar da cewa abin kafurci ga sha hudu kenan sai na sha biyar suka ce kuma an ya kuna kufuran mujma'an alaihi ya zan duk malamai sun yi ijima'i kan cewa abin nan kafirci in mutum ya aikata wani abu wasu sun ce kafirci ne wasu sun ce ba kafirci ba ne to ba za a kafirta shi ba ba za a ba za a kafirta shi ko da an samu shuruɗu da mawani sai dai abin ba yi ijima'i kan cewa abin nan kafirci ba ne wanda za mu ba da misali cikin karatu insha Allah to sai ce wa zinnati ko da zato wanga shi ya hewa a yanzu ka yi hattara da kafir ta mutum ta hanyar zato kawai ai ina zaton abin abu kaza da ya bi da ba wai dalili ya ja shi ba zato kawai ko alhawa ko bid'antar da wani aiwa ni dan bid'a ne eh amma ina dalili babu ko kuma wani kafiri ne in ka tambaye sai za ka duk abin da ya kawo sawasi ne kawai na zuciya amma ba dalili ba ne wanda shi ma yana da yawa a yanzu to sai ce wal kufur shi kafirci ko kafirtawa in ka da hadan minka in ijtihadi ne daga gare ka kai to la tulzim bihi ahadan kakkalizimta ma wani shi ma dole sai ya yarda da shi don shek abubakar mahamudu gumi ya ce ibrahim iyas kafiri ne to wannan ba zai lizimta min nima dole sai na ce mai shehu ibrahim kafuri ba ne saboda ijtihadi ya yi eh an fahimta abin da ya sa zai zama ijtihadi wuri na saboda na farko bai duniya ta yi ƙarshen rayuwarsa ya zan ya matu ba ba a sani ta yi tun da bai rayu bai rayu kafircin da yake lizimta kowa wanda malamai suka yi ijima'i suka yi ijima'i kan cewa wani kafiri ne to wannan dole kowa ya yadda idan duk malaman najeriya sun kai ijima'i kan cewa wani kafiri ne to dole wanda ya lizimci kowa duk wanda bai yadda da cewa wani ɗannan kafiri ba ne to shi ma ya kafarta amma in wani ya ce kafiri ne wani ya ce ba kafiri ba ne to kaga an samu an samu sabani to wannan ba maganar tallizimce ka in ka gara ma kana ɗaukar maganar da haka so in ka gara ma duk kana watsi da maganganunsu kuma ba ka da laifi a wurin allah faza min jur'ati in ma an samu wannan to mala ya ce ƙarfin hali ne kawai eh ka yi ijtihadi ka kafurta wani kuma ka ce dole sai na yadda to wannan ƙarfin hali ne ba ni ba hujja ba ne to lokaci ya yi insha Allah an samu wajen minti hamsin da shida nan za mu tsaya a wa'annan 'yan baitoci darasi na gaba wanda za mu ɗora a baiti na 242 walawazimul aqwali la tahkum biha illa izal tuzimat bu'aid al ardati to duk dai ƙarin bayani ne akan ƙa'idodi eh duka ƙarin bayani ne akan ƙa'idodi an fahimci wannan ko yawwa saboda haka in mutum na raye to wannan zaka iya yi masa iqamatul hujja amma duk mutumin da ya riga ya bar duniya za mu iya karantowa wane ya kafurta shi wane ya kafurta shi kamar shi shehu ahmadu tijjani tun zamaninsa an samu malamai da suka kafurta shi irin su ahmadu lugumari sufi na ma dan uwansa amma ya ce shehu tijjani kafiri ne to ka gani da wasu malamai ma daban-daban ina fatar an gane eh suka kafirta shi duk suna nan in ba su sani ba zuwa gaba za a fito musu da su saboda na ga kan yaran yana rawa to Allah shi jagora ta saboda haka in mutum na nan kaga ya aikata abu na bid'a in har kana son ka fito ga duniya ka ce dan bid'a ne to sai an samu waɗannan sharuɗa guda goma sha biyar na fatar an gani ko ka ce kafiri ne ko ka ce fasiki ne to yanzu ka samu dalilai sai ka fito a midiya sai ka ce to jama'a wani kafiri ne kuma ga dalili ga dalili ga dalili amma haka ɗaya ka shige ɗakin mata ka kai bidiyo ai billahi lazi la ilaha illahu wani kafiri ne ya yi kaza ya yi kaza ya yi kaza eh to sai mun yi hattara da abin da mu gane ba shin in ka bayyana haɗarin abin da ya yi ai ya wadatar ko mutum ɗaya shi abu a ce abin nan ne kafirci ne ya isa gargaɗi ga masu saurare su yi hattara da shi ba sai ka ce a shi kafiri ba ne don matsalar kafurtawa kamar da zai ambata nan gaba akwai lawazi duk wanda ka kafurta shi aurensa ya mutu ka kashe mai aure ba a bi ne sallah in ya mutu ba a yi mai sallah ba a yi mai jana'iza irin ta musulmi ba a gado ne ga lawazin nan da yawa su to kaga akwai haɗari to shi yasa bai da haɗari ba son zuciya ba ne sai an tsaya an ja a hankali to subhanaka allahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته